إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan a safiya ta alhamis a yau muna biyar ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da a 28 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya wannan shi ne darasinmu na 37 a cikin littafin almi'atun nisawiyya min al-ahadithin nabawiyya wallafan babban malami fadilatu sheikh salih ibn abdullahi al-assaf allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan gidan prime minister najeriya sa abokan tafawa balewa allah ta'ala ya gafarta mishi wadda ke nan titin kofar ran a nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya ƙarshen hadisi na saba'in da hudu hadisin imran bin hussein da ya mana bayani akan wannan mata da ta kawo kanta wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ta yi zina manzan Allah ya tsayar mata da haddi manzan Allah ya ce mawaliyin ta ya je ya kula da ita har sai ta haihu ta shayar da dan kafin ya dawo da ita bayan ya dawo da ita annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aka wato a daure ta sannan aka jefe ta sannan manzan Allah ya zo zai mata sallah sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce ya rasulallah ya za a yi kai mata sallah bayan ta yi zina manzo Allah ya ce tuban da ta yi ai in za a kasabta ma mutum saba'in cikin mutanen garin madina to tuban ta kadai ta ishe su su samu rahamar Allah Allah ta'ala ya samu dace za mu tashi kan hadisi na 57 hadisi na 75 insha Allah malam yake cewa an Aisha radiyallahu anha qalat دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك رواه مسلم wannan hadisin an karbo daga as-sayyida Aisha as-siddiqatu bintu siddiq Allah ta'ala ya kara musu yadda ita da mahaifinta take cewa dakhalat hindu bintu utba hindu yar utba ta zo imra'atu abi sufyan matar abu sufyan ta zo ta shigo ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqalat sai ta ce ya rasulullah ta ce ya manzan Allah inna aba sufiyana rajulun shahihun abu sufiyan mutum ne wanda yake mai kauro mutum ne mai kankamin hannu la yu'dini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya baya bani abinci wadda zan ci ya ishe ni ya ishi ƴaƴana abinda zai bani na kuɗi na cefane baya bani abinda zan yi cefane da zai ishe ni ya ishi ƴaƴana fa hal illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmihi kace duk abinda zamu ci wanda zai ishe mu to sai dai abin da na ɗauka daga dukiyansa ba tare da iliminsa ba ba tare da ya sani ba nakan ɗauka daga dukiyansa in je mu saya ko kuma in abincin na ajiye ne in ɗeba ba tare da izininsa ba fa hal alayya min zafi zalika min junahin shin akwai laifi a kai na din nayi haka hakan da nayi nayi laifi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhi min malihi bil ma'rufi ma yakfiki wa yakfi baniki ki dauka daga dukiyansa amma bisa kintatawa da ya kamata ki ɗiba iya abin da zai ishe ki ya ishi ƴaƴanki kar ki ƙara akan haka iya abin da zai ishe ki kuma ya ishi ƴaƴanki shine abin da zaki ɗauka sauran kuma kar ki ƙara akai rawahu muslim to wannan hadisin yana karantar da mu cewa a babu laifi akan mace idan mijinta baya bata abinci wadda zai ishe ta kuma ba wai bayi da shi bane yana da shi amma baya bata abin da zai ishe ta to babu laifi akan ta idan akwai inda za ta iya samun wani abu na dukiyarsa ko kuma abincin da baya bata wanda zai ishe ta ta san inda yake ajiye shi to tana iya ɗeba ba tare da izininsa ba amma manzo Allah ya ce bil ma'ruf ta kintata kuma ta ɗebi ma yakfiki wa yakfi baniki iya abin da zai ishe ki abin da zai ishe 'ya'yanki iya shi zaki ɗauka domin idan kin ɗauka to kin taimake shi ne saboda kin taya shi sauke nauyin da yake kan shi domin ciyar da iyalai nauyi ne na wajibi akan namiji bai da zabi duk wanda ya ɗauko iyalai to dama kafin ya ɗauko iyalai wajibi ne a kansa ya san cewa akwai nauyin ciyarwa a kan shi wannan wajibi ne a kan shi kuma nauyi ne wadda Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura mishi kuma su iyalansa suke da haƙƙi a kai na wajibi ya sauke musu wannan wannan hakkin nasu to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki ɗeba daga dukiyansa abin da zai ishe ki kuma ya ishi ƴaƴanki amma manzo Allah sai ce bil ma'ruf isakin tatawa wannan yana nufin ba cewa zaki to ai na samu dama ba tunda baya bani to na shigo barin hada ma da kaza ya fita daga cikin abin da ake bukata muna fahimta ku sannan wannan hadisin yana nuna mana cewa babu laifi ga mace idan mijinta ya gaza sauke mata wani hakkinta tana iya kai koke zuwa ga wajen waliyanta ko dattawan unguwa ko malamai masu karantarwa ko wani abu makamancin haka ba don ta kai karan mijin ko ta masa bakin fenti a wajensu ba sai don ta tambaya menene hukuncinta akan abin da mijinta yake mata don ta samu mafita shi yasa ta kawo ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ta ce to gashi ga yadda muke fama da da Abu Sufyan baya bani abin da zai ishe ni baya bani abin da zai ishi ƴaƴana kuma dama shi ita babin ciyarwa abin da ake so shine ana son a liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah mai yalwan arziki wanda Allah ya yalwata masa arzikinsa to ya ciyar daidai gwargwadon abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wadda kuma yake da yalwan arziki to ya bada gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya azulta shi da shi wajen ciyarwa ana son mai ciyarwa ya zama matsakaici wajen ciyarwa kar yayi kauro da yawa kar kuma yi almubazzaranci da yawa shine faɗin Allah ta'ala walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama bayin Allah na gari sune waɗanda idan za su ciyar lam yusrifu ba sa israfi shine su ɓalnatar da dukiya a banza walam ya ƙaturu sannan ba sa ƙauro ba sa rowa abin da ya kamata su bayar suna da shi su gaza bayarwa wa kana baina zalika qawama suna zama tsaka-tsaki ne su ba su yi kauro da yawa ba sannan kuma ba su yi almubazzaranci da yawa ba wannan shine yadda bayan Allah suke tsayuwa Allah madaukake sarki ya samu dace الحديث السادس والسبعون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي به أبوايا فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي آه فتنبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاعون عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء قال ففرج عنهم وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها مئة دينار فسعيت فيها حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركتها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة قال ففر ففرج عنهم الثلثين وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استعجلت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذلك أن وأبى ذلك أن يأخذ فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك فقال أتستهزئ بي قلت ما أستهزئ بك ولكنها لك اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فكشف عنهم متفق عليه an karbo daga abdullahi dan umar allah ya kare da a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kharaja thalathatun yamshuna wasu mutane guda uku sun fita suna tafiya fa asabahumul mataru sai ruwan sama ya tare su fa dakhalu fi gharin fi jabalin sai suka shiga cikin wani kogo a ƙarƙashin wani dutse fanhaqqat alaihim sakhra sai wani dutse ya gangaro daga sama sai ya zo ya toshe bakin kogon da suke ciki gashi ana ruwa ga kuma duhu sai ya toshe bayan da kuma za su fita faƙala ba'duhum li ba'd sai sashin su yace masashi yanzu abin da za a yi iya mafitan mu guda ɗaya ne ud'u Allah bi afdali amil amalin amiltumuhu ku roki Allah da mafi falalan aikin da kuka san kun taɓa yi ku roki Allah ku yi tawassuli da shi faƙala ahaduhum sai ɗaya daga cikinsu ya ce allahumma inni kana li abawani shaikhani kabiran ya allah na kasance ina da ina da iyaye guda biyu dattawa manya wanda sun manyanta fa kuntu akhruju fa ar'a nakan fita wajen sana'a sana'an da nake yi kuma shine kiwo nake yi idan naje nayi kiwo thumma aji'u fa ahlib sai yanzu in tatso madara daga jikin dabbobin da na yi kiwo fa'aji'u bil hilab sai in ɗauko madaran sai in tawo da shi gida fa'ati bihi a bawaya in zo in samu iyayena in ba su fa ya sharabani sai sun fara sha tukunna sun ma'aski sibiyata sannan sai in sha yadda ‘ya'yana wa ahli da iyalaina wa mura'ati da kuma matata ya ce a fatanabbastu lailatan wata rana sai na yi jinkiri ban dawo da wuri ba ban shigo da wuri ba faji'tu sai na zo fa idahuma na imani da na dawo sai na samu iyayen nawa sun kwanta bacci sun riga sun yi bacci qala yace fa karihtu an uqizahuma sai na ji kyamar kamar bai kamata in tashe su ba suna bacci wasu biyata ya na inda rijili ga kuma inda rijilayya ga kuma ‘ya'yana ƙananu suna ta riƙe ƙafafuwana suna babu a bamu abinci ga kuma iyaye suna bacci falam ya zalzalika da'abi wa da'abahuma ban gushe ba ina nan yadda nake su ma kuma suna nan yadda suke suna bacci hatta tsala alfajir har sai da alfijir ya keto kafin sai na ɗauki wannan abincin na basu da suka sha sannan kuma sai na ba ma ‘ya'yana da kuma iyalaina Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtigha a wajhik ya Allah in ka san cewa nayi haka ne domin neman yaldanka a fafruj anna furjatan nara minha sama ka buɗe mana wannan kogon mu dinga kallon sama wannan dutsen ka matsar mana da shi mu dinga hangen sama qala fa furji anhum sai ya matsa amma ba za su iya fita ba fa wa qala al-akhar sai na biyu yace Allahumma in kunta ta'lamu anni kuntu uhibbu uhibbu imra'atan min banati ammi ya Allah ka sani cewa akwai wata daga cikin ƴaƴan akwai wata daga cikin ‘ya'yan baffana da na kasance ina son ta, kuma ina ƙaunalta irin son da nake mata ka ashaddi ma yuhibbur rajulun nisa ina son ta sama da duk yadda wani namiji ke son mace amma son ba so ne na aure ba so ne na fasadi faƙalat sai ta ce da ni la tanalu zalika min ha hakan ba zai samu daga wajenta ba za ta ba ni dama ba hatta tuwatsiya hami a ta dinarin har sai na ba ta dinari dubu idan ina so ta aminta da ni to in ba ta dinari dubu kuɗi ne masu nauyi inda a rubu dinar kashi ɗaya kashi hudu cikin dinari sai an raba hudu shine sadakinmu yanzu galibi 170 da wani abu zuwa 200 to kaga sai an yi shi sau hudu shine guda daya sannan sai a yi dubu ai kaga ai kudin da yawa kudin da yawa ai ai wannan wannan yana nuna mana wani abu dai shine in ba mutum mai tsoron Allah ba to in ya sa fasadi a ransa to duk tsadan fasadin baya mai tsada baya mai tsada da haka zai zama wata banza a waje yana ɗaukan nauyinta baya ganin tsadar abin amma iyalansa akan naira dubu biyu sai an kai ruwa rana saboda shalli na shaidan Allah ya tsare mu yace fasa'aitu fiha hatta jama'atuha da tace min ba za ta bani dama ba har sai na bata wannan dinari dubu din sai na bata dinari ɗari yace fasa'aitu fiha na tashi na ta kai komo hatta jama'atuha sai da na haɗu wannan kuɗin falon ma ƙa'attu bai na rijilaiha lokacin da na zo na bata kuɗin ta yadda ta aminta sai da na zauna a tsakankanin ƙafafuwanta ƙawalar sai ta ce da ni illa. ta ce ka ji tsoron Allah wala ta fuddal khatama illa bi haƙihi kada ka sa zobe a hannunka sai da haƙi karka huda zobe sai kana da haƙƙi a kai ma'ana in kana so to wannan ka bani kuɗi ka ba da sadaki a ɗaura mana aure ya ce faƙumtu wa taraktuha sai na tashi na batta kuma ban karɓa kuɗin ba fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj anna furja ya Allah in har ka san nayi haka ne don neman yardanka Allah ka buɗe mana wannan kogon fafarraja anhum thuluthain sai aka bude musu biyu bisa uku har yanzu dai ba za su iya fita ba wa qala al-akhar sai na karshen sai yace Allahumma in kunta ta'lamu anni ista'jaltu ajira Allah ka sani akwai wani wanda na dauke shi zai mun aikin kwadago bi farqin min zurra na yi alkawari da shi cewa zai mun aikin kwadago sannan kuma zan ba shi wani abu na shuka ko wani ɓangare na gona da na yi na ɗauke shi ya mun wato ainihin kula da gona ya mun bayi na gona in ya gama kuma zan ba shi kaza cikin abin da aka noma faɗaituhu wa aba zalika an ya'khudha sai da ya gama aiki sai na ce masa bawan Allah ga kudinka sai ya kiya karba fa amattu ila zalikal firaq ila zalikal faraq sai na je na dauki wannan abin da muka yi alkawari da shi zan bashi fa zara'atuhu na je na sake shuka shi gona ta yi albarka hatta shtaraitu minhu baqaran wa ra'iha sai da na tara garken shanu har ma'aikata na dauka suna kula da shi sun maja'a wata rana kawai sai gashi ya zo faƙala sai ya ce ya abdallah ya kai bawon Allah aqdini haƙƙi ba na haƙƙi na abinda nake binka na bashi ba ni kayana faƙultu sai nace da shi in talik ila tilkal baqar tafi zuwa ga wannan garken shanun da kake ganin su duka wara'iha da garken shanun da makiyayan fa inna halaka duka naka ne a kwashe su gaba ɗaya faƙala sai ce da ni a tastahzi ubi ya ce me yasa za ka dinga min wasa da hankali ka daina min isgilanci ka ba ni kuɗi na in tafi faƙultu sai na ce ma astahzi ubi ka ba isgilanci nake maka ba walakin na halaka da gaske nake yi naka ne Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj anna Allah in ka san cewa nayi haka ne dan neman yardanka ka bude mana mafita fakushifa anhum Allah sai yaye musu yace fa kharaju yamshuna eh ga sun fito suna tafiya a bayan kasa sun fito to wannan hadisin yana karantar da mu babban darasi wanda yake da alaka da aqida shine tawassuli tawassuli a cikin addini ana yin tawassuli ne da abubuwa guda biyu tawassuli shine kama kafa a wajen Allah na farko ana tawassuli da sunayen Allah da siffofin Allah shine ka ce Allah dan kai ne ne ka bani shine Allah ya ce walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa in kun tashi roƙon Allah ku roki Allah da sunayen Allah ma'ana in kun zo ku ce Allah dan sunanka wane kana neman arziki sai ce Allah dan kai ne ar-razzaqu ka azultani Allah kai ne ar-rahmanu kamun rahama Allah kai ne al-ghafuru kamun gafara Allah kai ne al-wahabu kamun kyauta ka bani kaza shine walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah na da kyawawan sunaye ku kiraye shi da wannan sunan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ne Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'thalta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indaka Allah ina roƙonka da duk wani sunanka wanda yake naka ne wanda ka saukar a littafinka ko ka sanar da wani cikin bayinka ko kuma ka keɓance shi a iliminka na gaibu wadda ba wadda ya sani sai kai ina tawassuli da sunayenka kenan wannan shine tawassuli na farko mutum yayi tawassuli da sunan Allah ko siffan Allah na biyu shine tawassuli da kyawawan ayyuka to wannan shine abin da waɗannan suka yi shine tawassuli da kyawawan ayyuka bayan mutum yayi aikin alheri ya ce to Allah ina tawassuli da aikin da nayi azumin litinin da alhamis da nake yi ina tawassuli da kiyamun lailin da nayi Allah ka yi min gafara Allah ka yi min kaza amma tawassuli na uku kuma haramun ne shirka ce bid'a ce eh kamar mutum ya ce Allah ina tawassuli bi jahi Muhammadin a ce Allah dan alfarman manzon Allah kamun kaza wannan ba karantarwar musulunci ba ce ba aƙida ba ce wannan ba aƙida ba ce sai dai kai ta wasili da siffar Allah ka ce Allah dan ƙaunar da kake yi ma annabi Muhammadu so ƙaunar annabi Muhammadu kuma siffar Allah ce yana ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce to Allah dan ƙaunar manzan Allah da kake yi kamun kaza amma ba za ka ce Allah dan alfarman annabi Muhammadu ba muna fahimta ku shi yasa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu bayan mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauko Abbas ibn Abdul Muttalib bafan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin manzan Allah yana rayi muna tawassuli da addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu kuma da annabi ya rasu kai baffan annabi zo ka yi addu'a mu yi tawassuli da addu'arka kenan ba da shakhsiyar manzan Allah din ake tawassuli ba muna ganewa ku din yanzu misali a da Abbasu yana rayi da manzan Allah bayan ya mutu wanne fi falala ga Abbasu a rayi ga manzan Allah ya mutu amma wanne falala a cikin su yawa manzan Allah bayan ya mutu ko to inda za a yi tawassuli da shakhsiyansa to da da manzan Allah za a yi tawassuli da da manzan Allah za a yi tawassuli tunda su ga su ga manzan Allah din kabarinsa yana cikin masallacin da suke sallah kai komansu suna kai komo tsakanin kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su yi tawassuli sai Allah dan alfarma annabi Muhammadu da yake kwance a nan wajen ba to ballantana wanda yake da miliyoyin kilometers tsakaninsa da manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama tazara ba adadi sannan kuma tsakaninsu da annabi wajen shekaru su sun ma rayu tare da manzan Allah din sallallahu alaihi wasallama kuma zamaninsu shine yake dab da zamanin annabta kusa da lokacin wahayi bai gama sanyi ba tukunna da dumi-dumin wahayin a nan suka karba kuma haka suka rayu har Allah ya karbi rayuwarsu to balle kuma wanda zai zo shi kuma tsakaninsa da manzalar sallallahu alaihi wasallama karni goma sha biyar saboda haka a ba a tawassuli da shakhsiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai a yi tawassuli da ibada a ce Allah don son manzan Allah da nake yi ibada ce son manzan Allah ibada ce da ana tawassuli da ibada to sai mutum ya yi tawassuli sannan abu na biyu da wannan hadisi yake koya mana shine yaƙini game da ubangiji yaƙini game da Allah duk wanda yake da yaƙini game da Allah to Allah baya tabar da shi Allah baya kunyata shi na uku kuma yana nuna mana muhimmancin yin aiki don Allah shi yasa dukan su in sun zo ce Allah in ka san nayi ne don kai to ka babu mafita to in sun san cewa sun yi aikin nan ba don Allah bane ba za su fara ba don in suka ce Allah in ka san nayi ne don kai ka ba mu mafita kuma ba don Allah suka yi ba to aka sansa kenan in ba don Allah muka yi ba to ka zaunar da mu a ciki haka bala'i ya karu kenan amma saboda kyakkyawan ikhlasin su da kuma yaqinin su game da ubangiji tunda Allah yana cewa innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala duk wanda ya aikata aiki nagari yayi imani to Allah ya ce ba ma wulakanta aikinsa ba ma tozalta mishi aikin shi saboda haka wannan yana nuna mana muhimmancin ikhlasi da yin aiki don Allah tsarkin zuciya wajen yin abu da kuma kyakkyawan yaƙini game da ubangiji wannan yasa suna shiga abinda suka fara tunani kenan da me za su roki Allah sannan na uku kuna hudu kuma wannan hadisin yana nuna mana wato zukatan mutane daban-daban ne abinda mutum ya ɗauro a kai a rayuwarsa to ko yaushe duk halin da ya shiga abinda zai fara faɗuwa zuciyarsa kenan yanzu inda mushrikai ne su suna shiga za a ce kai ina layanka kai baka zo da laya bane amma saboda muwahidai ne su masu tauhidi ana shiga wannan yanayin ya ga ce kawai a koma zuwa gawa a roƙi Allah subhanahu wataala wannan na nuna mana muhimmancin tauhidi duk wanda ya shiga cikin halin kakani kai to ba wanda zai fidda shi in ba Allah ba amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard duk wanda halin da mutum zai shiga to ya rike addu'a ya rike roƙon Allah subhanahu wataala ibnu kathirin Allah ya mishi rahama da imamu al-qurtubi a cikin tafsirin su karkashin wannan aya ta amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su sun ba da kissa wadda yake mai tasiri sosai mai shiga zuciya game da yaƙini da ubangiji wani mutum yana tafiya a kan dokinsa sai wani ya tare shi ya ce kaɗan rage min hanya zuwa waje kaza suna fara tafiya sai ya ce masa wannan hanyar da kake bi ba za ta bulle ba mu bi waje kaza sai ya bi shi suka tafi sai ka ratsa ta cikin jeji sai ce masa to tsaya nan zan sauka yana tsayawa sai ya zare takwabi sai ce da dokin da kayanka duka nawa ne sannan kuma zan kashe ka sai ce masa ka yi haƙuri ka karɓa kayan ni ka bani ya ce a dama kayan kan aidan karɓa amma kashe ka kan ba fashi karɓan kayan kan ba sai ka faɗa min ba kashe ka kuma shi ma ba fashi da ka yi ce masa a ina so ka bani dama in yi nafila raka a biyu sai ce da shi ajil fihima ka yi sauri fakar ka ɓata lokaci maza maza wannan mutumi da ya shiga rudani sai manta da ayoyin ƙur'ani gaba ɗaya fatihar ma ya manta da ita duk wani tasbihin ruku da sujada kaf ya manta iya ayin da yake tuna shine an man yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard saboda ita ce ayin da ta yi daidai da yanayin da yake ciki yana wane ne wanda yake amsa bukatar mai bukata in ya kira shi wa ke amsa wato roƙon wadda ke cin halin kakani kai cikin matsi in ya kira shi wake yaya cuta yana karanta aya yana maimaita ita yake a tsaye ita yake a ruku ita yake maimaita a ko'ina ya faɗi ya yi sujada yana ta maimaita aya sai ji an taɓa shi ya ce tashi allah ya amsa ma addu'arka da ya tashi sai ga wannan mutumin gashi a kwance an sare wuyansa sai ce ma wannan da ta je shi waye kai sai ce da shi ni wani mala'ika ne daga cikin mala'ikun sama ta biyar Allah ya ji ka kana roƙon Allahn da ke amsa bukatar mai bukata shine ya ce maza mazan zo kawo maka ɗauki kawo maka agaji ma'ana abin da ya sa har ya iya tuna ita wannan ayar shine kyakkyawan yaƙini da kuma yarda da Allah gamsuwa cewa Allahn shi ne dai Allahn da zai iya yi mishi ba wani in ba shi ba kyakkyawan yaƙini to sannan kuma wannan hadisin yana nuna mana wani hadisi wanda mun karanta shi a cikin arba'un hadisan ta'arraf ila Allah fi rakha'i ya'rifka fi shidda in kana son in ka shiga cikin halin kunci Allah ya kawo maka ɗauki da agaji to ka tsayi ma Allah lokacin da kake halin walwala sanda duniya ta yi garau ta yi daɗi to riƙe Allah to in ka shiga cikin halin kunci ba daɗi to Allah shi ma sai kawo maka ɗauki amma in duniya ta yi daɗi ka manta da Allah to idan ka shiga halin kunci Allah shi ma sai ya share ka Allah sai ya share ka shine nasullaha fa nasiyahum kenan sun manta da Allah to Allah sai musu mu'amala irin ta na manta da ku dan shi Allah ba ka ce ya manta ba Allah sai ya share su sai yayi watsi da su saboda su ɗin. lokacin da suke cikin jin daɗi duniyar take garawa yadda ya dace to sai suka manta da Allah to duk wanda yake so Allah ya tuna da shi a lokacin da yake cikin halin kunci da wahala to san da duniya ta yi daɗi shi kuma ya riƙe Allah to in ya riƙe Allah a lokacin da duniya take daɗi to in ya shiga kunci Allah ba zai manta da shi ba Allah ba zai wulakanta shi ba Allah ba zai tozarta shi ba wannan yasa za mu ga dukansu waɗannan abubuwan da suka yi gaba ɗaya sun yi shi ne lokacin ana cikin walwala amma sanda suka shiga kunci sai Allah ya dubi ikhlasinsu a lokacin wannan aikin sai ba su mafita Allah sai ya dubi ikhlasinsu a lokacin aikin sai ba su mafita saboda haka a wannan yana nuna mana kyakkyawan yaƙini da Allah da kuma tsarkin zuciya da kuma mafi muhimmanci shine ta Allah a duk halin da mutum ya shiga wannan shine mafi muhimmanci ta Allah duk halin da mutum ya shiga na tabbatar kafin mutum ya tsinci kansa irin mummunan yanayin da suka samu kanshi za a jima eh za a jima duk zafin zama da kishiya ai bai kai zama a cikin wannan kogon ba bai kai ba eh amma ba su yi amfani da laya ba he suka yi me he suka yi addu'a suka yi tawassuli kyawun ayyuka suka roki Allah to wannan yana nuna miki ko zama da kishiya ce wallahi duk mugun nufin ta kina da tsarkin zuciya tsakaninki da Allah Allah bai bari ta wulakanta ki Allah bai bari ta ci mutuncinki Allah ba zai bari ta cutar da ke ba sai dai ta gama gaba daya eh tamam wasu lokutan musadafa ake yi ita uwar gidan zuciyarta ba tsarki ita ma amaryan zuciyarta ba tsarki to Allah sai ya bar su su gwari juna wannan sai ta jefo sai ya sami wannan ita ma wannan ta jefo da ga yesi ta jefe jefe tsakaninsu amma in akwai mai tsarkin zuciya a cikinsu to Allah ba zai bari ta wulakanta ba Allah baya haka Allah shi samu dace الحديث السابع والسبعون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أذبت امرأة an karɓo daga abdullahi ɗan umar allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce uzzibat imra'atun manzan allah ya ce an yi ma wata mata azaba allah ya azabtar da wata mata fi hirrotin sajanatha saboda wata mage ko wata kulliya da ta ɗaure ta hatta matat sai da ta mutu da yunwa fadakalat fi hannara sai aka shigar da ita wuta saboda wannan aikin da ta yi lahiya a ta'amat ha ita bata ciyar da ita ba wasaƙat ha ita bata shayar da ita ba iz habasat ha a lokacin da ta ɗaure ta walahiya tarakat ha ta akulu min khashashil ard bata kuma rabu da ita ta je ta yi fafutuka ta yi faɗi tashi a wajen neman abin da za ta ci a cikin ƙasa ba saboda haka ita bata bata ta ci ta je ta nema ba sannan kuma ita bata bata bata ba bata ciyar da ita ba har ta mutu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce to wannan dalilin yasa Allah subhanahu wata'ala ya kai wannan matan wuta saboda rashin tausayi da yake cin zuciyarta ta ɗaure wannan mage har sai da ta mutu الحديث الثامن والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من زال صلى الله عليه وسلم يتي أن مرأة بغيا وتماتا كاروا رأت كلبا في يوم حار taga wata taga wani kare a cikin wani wuni wanda yake mai tsananin zafi ya tsifu bi bi'irin yana kai komo yana ta kewaye wata rijiya qad adla'a lisanahu ya zazzago da harshen saminan abash saboda ishin ruwa fa naza'at lahu bi muqiha fa ghufira laha sai wato ta shiga ciki da huffinta takalminta sai ta ɗebo ruwa a ciki sai ta zo ta ba mu wannan karen ta sake sa ta ɗebo ta bashi har wannan karen ya sha ya ƙoshi Allah subhanahu wata'ala sai ya gafarta mata a wata ruwayan ma manzo Allah ya ce fa shakarallahu laha fa adkhalaha aljanna Allah sai ya ce mata kai wannan abin da kika yi na gode sai ya bata aljanna saboda wannan aikin da ta yi to kun ga yanzu wannan hadisan guda biyu wancan na saman ya nuna mana cewa wata mata ta shiga wuta saboda ta ɗaure kulya ta hana ta abinci ta hana ta abin da za ta sha ta kuma hana ta taje ta nema nata ita bata bata ba sannan kuma bata bata ta je ta fita ta ta nema ba saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sanadiyar haka Allah ya kai ta wuta wannan kuma ana nuna mana karuwaci ta dawo daga sana'arta ta karuwanci ta ga kare yana ta kewaye rijiya alamar cewa yana jin kishirwa da haka ta yi wannan jihadin ta shiga a ta shiga ta je ta shayar da ita ta je ta ɗebo ruwa ta shayar da wannan karen sanadiyar haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da ita cikin a cikin aljanna ya gafarta mata har ma ya ce da ita na gode na gode na gode akan wannan aikin da kika yi manzo allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana cewa duk dabba wacce take da hanta da hanji to in an ciyar da ita akwai sadaka akwai ladan sadaka allah zai ba mu mutum lada to idan ya zama na wannan na farko wadda ta ɗaure kyanwa har ta mutu da yunwa Allah ya kai ta wuta sanadiyar haka wannan na nuna mana girman wanda shi kuma zai ɗaure ɗan adam ya ukunta ɗan adam da yunwa ko ya zalunce shi ta hanyar yunwatar da shi in har wadda ta yi ma musa haka eh musa in ji sakwatawa kenan in har wacce ta yi ma kyanwa ta yi wa mage ta yi makuliya haka an shigar da ita wuta to ina kuma ga wanda ya maɗan adam wannan shi ya fi cancanta ya zama cin yan wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut ya ishi mutum girman laifi ya ishi mutum girman zunubi a ce zunubinsa ya girma shine mutum ya wulakanta ko ya tozalta wadda cinsa ko shansa yake hannunsa wannan laifi ne mai girma in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutum ya wulakanta wadda ciyar da shi ko shayar da shi yake hannunsa wannan laifi ne babba to hadisi na biyu kuma yana nuna mana muhimmancin taimako in ya zama na wacce ta taimaka ma kare Allah ya bata aljanna to ina kuma ga wadda ya ciyar da dan adam wannan shi yafi cancanta Allah madaukakin sarki ya bashi aljanna shi yafi cancantar haka sannan wancan hadisin na farko abin da ya nuna mana me ke cikin zuciyar wannan matan shine rashin imani rashin tausayi rashin jin kai wannan kuma me jawo ta yi wannan aikin tausayi da jin kai wannan ya sa Allah ya bata aljanna kenan siffan musulmi na gari shine yana da tausayi wannan siffan musulmi kenan yana da tausayi yana da tausayi sannan kuma yana tabbatar mana ba a yin hukunci ko azaba da yunwa ba yin hukunci ko azaba da yunwa ai din akwai wacce yanzu uwa ce in ta aiki ɗanta bai je ba ta ce to zan ga wanda zai baka abinci mana za ta hukunta shi da me za ta hukunta shi da yunwa wannan kuskure ai in bai ci na gidansu ba to ko dai yunwa ta kashe shi ko ya je ɗauko na gidan wasu ko ya je ɗauko na gidan wasu to wace aka yi kenan an samu gyara ko an samu barna an samu barna an samu barna saboda haka wannan yana da kyau mu zama masu masu kula da su masu kokarin kiyayewa domin samun rahamar Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki sa mu dace da rahamarsa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa sallallahu wa sallima wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام